يا مجد الثانية شكو أها قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ثانية توجب حقا ما قسم في المال أو ما آل للمال تؤم شهادة العدل لمن أقام وامرأتان قامتا مقاما وهنا عن شائد قيدني إرخاء سكن واختيار واعتياد رحم واليد ما مجرد الدعوى أو تكافأت بينتان فاستبن والمدعى عليه يا أبا القسم وفي سوى ذلك خلف قلم ولا يمين مع نقول المدعي بعد ويقضى بسقوط مد وغالب الظن به شهادة بحيث لا يسير قد أدا يشي saniyatun dama ce darajojin shaida guda biyar ne ko ya faɗi ne daraja na farko wanda babu rantsuwa in ji an tabbatar da wannan shaidan za a tabbatar da haƙi to sai saniyatun shaida mai daraja ta biyu tujibu haqqan tana wajaba tana wajabta haƙƙin amma ma a ƙasan tare da rantsuwa kaga wancan na baya ba zancen rantsuwa kawai za a wajabta haƙƙin a biya wannan kuma na biyu yana wajabta haƙƙin amma ma a ƙasan tare da rantsuwa to shi irin wannan shaidan filmali in abin da ya shafi dukiya ne ake shari'an a kai au ma adalil mali ko kuma abin da zai koma zuwa ga dukiya kuma yanzu misali ana rikici ne akan ainihin kulki kaga ai kulki zai koma ga kuɗi ne an tabbatar da kulkin kuɗi za a biya ko abin da ake rikici akan kiyari da sauran je duk abin da rikicin ƙarshe kuɗi zai komawa to ba shaida biyu ka samu shaida ɗaya za ka haɗa da rantsuwa a tabbatar ma da haƙƙinka ta um da ya nufi haka wannan cikin baiti shahadatul adali na farko dai shi ne shaidan adili guda ɗaya namiji mutumin kirki zai ba da shaida liman aqama ga wanda ya tsayar da shaidan adili guda ɗaya ba shi da shaida na biyu kuma rikicin akan kuɗi ne sai mu ce zai hada da rantsuwa a tabbatar mar da haƙƙin shi da yake nan ba sannan wamra atani mata guda biyu kamata suna tsayawa makama matsayin namiji guda ɗaya misali ba shi da namiji guda ɗaya da zai zo ba da shaida amma akwai mata a dalilai guda biyu sun zo sun tabbatar da haƙƙin shi akan wani ya samo wani namiji guda ɗaya ya zo ya haɗu da matan nan sai ya gagara to yanzu nan ma zai iya haɗawa da rantsuwa sai a tabbatar mar da haƙƙinsa imma adili guda ɗaya ko mata guda biyu wanda suke tsayawa matsayin adili guda ɗaya kuma yanzu ko a Qur'ani ma yake fa ilmi kuna rajulaini fa rajulun wanda ashani wa haguna sai dai kuma inda namijin ya fi ainihin mata guda biyu su mata ko guda dubu ne ma ba zai yi ɗauke su a matsayin adili guda biyu ba mace daga biyu abin da ya sama ko nawa ne a matsayin mutum ɗaya ke amma shi adili in an samu guda biyu ko ne zaman kan shi wa haguna ya ce a nan ne inda ainihin za a hada da rantsuwa an shahidin ƙaryuguni irkha'u sitirin shine ainihin fa'ilin yuguni irka usatirin sake sutura kar yuguni hakika ya wadatar an shahidin daga ainihin shaida shi ma in an samu sakewan sutura shi kenan ya mata shaida ɗaya za ta hada da rantsuwa a tabbatar mata da ainihin sadakinta misali aure ne aka yi sai ya saki matar sai ya ce za a biya shi rabin sadakinsa sai ta ce ai yayi kwanan aure ya yi shi ko yake shi san bai rufuli ba ina shedinki ta ce ai rufuli ba a gani amma wani da wani ai suna gani muka shiga daki muka saki labule aka samu wani wani suka ce tabbas sun shiga daki sun saki labule to nan sakan labulan kabibu ne an shahidi ya wadatar da ita daga sai ka kawo shaida in dai an samu tabbacin sun saki labule shi ke ya mata shaida ɗaya sai ta haɗa da rantsuwa sai a tabbatar mata da wannan rabin sadaki kaga abu ne wanda ya rikice sake labule dai ana ainihin rikici ne akan wani abu amma karshen shi kuɗi zai koma saboda haka yanzu an samu wannan sake labulen ya wadatar da ita da shaida sai ta hada da rantsuwa ta karbi abinta wannan ana ce musu shahadatul urf ba shaida ne na ainihin mutum ba amma al'ada ne yake nuna shaida a ce mutum ya auri mace matarsa ta halal su shiga ɗaki har su rufe ɗakin su daɗe kuma su rufe shi bai komai kada hankali ba zai ɗauka ba saboda haka wannan irka usatir din kuma irka usatir ba wai dole sai suke labule ba kawai ana amfani da suke labule duk inda aka samu shaidu sun haɗu su biyu kadai ba wanda yake gurin an ɗauki lokaci shikenan kawai kamar ya ne ne sai ta ce nashi ne ce ba nashi ba ne ba shi da magana ba shi da magana ai wannan isa'u satir ɗin kinaya ne ya yi kwanan aure da ita shi ko duk mutumin da ya sadu da mace ta samu ciki cikin shi ne warai kuwa sai dai koli ani kenan eh sai dai koli ani warai kuwa sai dai koli ani amma ka san jani shi ma yana da sharaɗai ai sai ka kawo sai ka zo ka yi da'awan cewa tunda jinin ka ya ɗauke baka sadu da ita ba duk mutumin da ya sadu da mace bayan ɗaukewar jinin da sai ta zo da ciki ba shi da daman da yanzu warai kuwa saboda wannan saduwan ai matar ka ce kuma ka sadu da ita saboda aka faɗa mun kore wannan dan dole sai ka kawo hujjan da zai tabbatar da ba ɗan ka bane tun da kai wanki ba mu sadu ba kuma sai ciki wannan dan ba ɗana bane ka kana da hujja amma haka kawai mutum ya ce zai kore ɗa ba tare da hujjoji ba ba za a saurare shi aha wajiya zurani hakanan ainihin haujin jingina idan aka ce ga jingina a hannunka to wannan jinginan yana iya zama shaida a kan rikici na ainihin bashi misali kana bin shi bashi ne sai ka ce bashi dubu ɗari ne shi kuma yake sam shi abin da ya sani dubu goma ne me shaidan ka sai ka ɗauko jingina da muka duba sai muka ga jinginan ya kai dubu ɗari ko ya haura sai mu ce to kasancewar abin dubu ɗari a hannunka ya ma shaida cewa wannan kuɗin dubu ɗari ne ka haɗa da rantsuwa dole ya ka kuɗin ka amma da ba wannan jinginan kaga ba zai yi ba dole sai ka ka shaida ko da guda ɗaya ne sannan ka haɗa da rantsuwa to wannan hauzin jinginan haka nan kuma ta juya shi mutumin da ka ba wa bashi sai ka zo ka ce ya biya ka kuɗin ka sai ya ce ai shi kuɗin ka ya riga ya biya ka me hujjan ka na ka biya kuɗi ya ce mota ta dama motar na bashi jingina na kaji miliyan ɗaya ko ga mota ta ina hawa to yanzu wannan hauzin motar in dai kai din da ka ware kuɗin ka tabbatar da da jingina ka bayar to ya kai mota ta jirgin shi kasancewa mota tana hannun shi ya mar shaidan cewa ya biya sai ya da rantsuwa shi kenan hakkin ka ya ce eh haudi in dai haudin jingina abin jingina eh haudi me ake cewa me hauji abin ya zo hannunka hannun uba ne kuma ya ke cewa yawwa mutum ya zama abin ya zo hannun shi ya yi haujin abin kenan kamar yanzu in ka siyar da abu idan an ce mutumin da ka siyar ya yi hauji ma'ana ya karɓi abu karɓan abin shi ne hauji yawwa abin ya zama yana hannun wani ai daga hajji ya hujin eh yawwa eh illa bin hiyaza shi ne hauji shi ne taro abin ya zo wajenka wal yadu ma mujarrajid da'awa sannan ainihin abin ya zama yana hannun mutumin da ake rikicin da shi ma mujarradi da'awa tare da matsalaicin ainihin da'awa misali ni na yi da'awan wannan gidan na wani kai ma ka zo ka yi da'awan wannan gidan na kai ina shaidu na ba ni da shaida kai ma ina shaidun ka baka da shaida to yanzu tunda kowa bai da shaida sai mu ce abin yana hannun waye shine waliyar abin yana hannun wani kuma da awon mujarrad ne ba shaida sai mu ce wanda abin yake hannun shi kasancewar abu yana hannun shi ya tabbatar mar da shaida ɗaya ya haɗa da rantsuwa sai a tabbatar sai a tabbatar mar da abin shine waliyadu ma mujarradi dawa au in ta kafa ad bayyana tani ko kuma ya zamo kowa ya kawo shaida kai wanda abin yake hannunka ka kawo shaidu guda biyu shi ma ya kawo shaidu guda biyu da aka auna shaidun kuma shaidun suka zama daidai shaidun ba wanda ya fi wani a cikinsu to yanzu a nan sai mu zubar da shaidun mu ce waye abin yake hannun shi wanda abin yake hannun shi sai hada da rantsuwa sai a tabbatar ba kaga akwai ba bambanci tsakanin mujarrar da'awa da takafa bayyana tani wancan ba shaidun wannan kuma kowa ya kawo shaidun shaidun sun zama daidai kaga nan ma mun zubar ya zama kamar ba shaidun fastabin ka bayyanar da haka sannan wal mudda'a alaihi ya bar kasama wanda ake kara yadda rantsi shi ma ya zamo ainihin shaida na uruk wanda yake kara zai hada da rantsuwa sai a tabbatar da abin shi misali ai dama tun a ainihin nasi ma ya ce albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara to kai ne kara waye shi ne kace gaskiya kai daga kai sai shi sai Allah ka ba shi wannan haƙi saboda kai gaskiya ba kai shi da kaga dole ne ran ko to da ce kai za ka shafi billahi la ilaha illa huwa bai baka wannan kuɗi wai kace kai ba za ka rantsi ba yanzu wannan rashin rantsuwan ya mar shaida ɗaya na uruf sai ya haɗa da rantsuwa sai a biya shi haƙƙi shi ne walmudda alaihi ya bar kasama wanda ake kara ya kiye rantsi to nan kin rantsuwan ya karfafa mai kara sai ya hada da rantsuwa a bashi hakin to wa'annan gurare kaman guda hudu su ne kadai wanda shaharatul qurb take aiki a ittifaqiya na malamai gaba daya wa fi siwa zalika a cikin wani wayannan guda hudun kun furfuri ma an san ainihin kilafa sauran abubuwa na shaharatul furfur malamai suna kilafa amma wayannan babu kilafa a malikiya kowane ɗaya ka samu za ka haɗa da rantsuwa a biya ka kuɗinka irkha'u safir da isiyadu rahan da ainihin aliyadu ma mujarradi dawa da kuma muja alai ya bal kasama wannan hudun wannan ittifaqan idan an samu wannan urfin mutum zai haɗa da rantsuwa wala yamina ma nukulil mudda ibadu to shi wannan na ƙarshen da muka ce wanda ake ƙara in ya kiran tsuwa to shi wanda yake ƙaran ba shi zai rantsa ya shi haƙe shi ba to yanzu wala yamina ba za a yi rajji da rantsuwa ma wanda ake ƙara ba ma nukulil mudda tare da tokewar mai ƙaran ka kawo ƙaran shi ba ka da shaida ya rantse ya ce shi ba zai rantse ba to yanzu wannan rantsuwar ka ga yayi rage da ita wajen ka ko to kai ma sai ka ce ba za ka rantse ba to yanzu ba za a ƙara mai da rantsuwa shan ba tunda abin sai ka san kenan tunda ya ki ka rantse ka ki shi kenan walaya mina ya za a yi wayu uda bi su kudi mabiri kawai sai hukunci da faduwar abin da ake kara alƙali sai ko ƙara kawai dama daga an ce wannan rantsuwa za ka yi ka ce ba za ka rantse ba kai ka rantse ba zan rantse wata alƙali ya kore tunda in je hakkin kan da gaske ne an za ka nanci a baka hakkin wa galibu zanni bi shahada sai na biyar shine galibu zanni rinjayen zato shi ma a shahadatu shaida yana tabbata bihi da shi amma rinjayen zato bi haisu la yasihu qadu ada yayin da kadu kadun yanke kan wannan abin la yasihu ba inganta ada ga al'ada al'ada ya nuna wannan abin ba zai yi a samu shaidu na yanke ba to an samu galibi jirgin zai zama shaida kamar wajen cutarwar miji da mata mutum ne yana da babban gida wanda duk abin da ake a cikin gidan na waje bai isa ya ji ba matar amma kullum tana ta kawo kara wata ran a ganta a waje ta yi tagumi wancan ne faru da cewa mai gida ku ne ba ku taɓa ganin ya cuce ta da idan ku ba amma galibi gani ya nuna cewa da ba a cutar ta da ba sai wannan abin ba to tun da ba zai yi a yanke al'ada ba to galibin janni din nan zai yi ta zo ta bada shaida waye shaidan ki akan yana cutan ki ta kawo makotanta mu ba mu ga yana dukanta ba amma mun sha ganin da tana kuka kuma da ganin jikin ta ma gashi da ta zo a ainihin da kiba gashi ta rami ta yi kaza ta zo galibin janni to wannan zai iya ainihin zama shaida a tabbatar ta hada da rantsuwa a yi mata hukunci